بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره مم.
ويخرج منها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم مم.
من شفع له من أهل الكبائر من أمتي na'am Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa man ya'mala khairan wato dukkan wanda ya aikata aiki na alkhairi mithqala zarratin ko da gwargwadon nauyin zarra ne ko mun kankantar shi to ya rahu zai ga sakamakon shi a gobe kiyama wato duk wanda ya aikata aiki na alkhairi ko ya faɗi wata magana wanda take ta alkhairi to a gobe kiyama zai ga sakamakonta ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa a cikin hadisi wanda yana cikin bukhari yana cikin muslim haka al'imamu malik ya kawo shi cikin muwaɓa wato yake cewa sau da dama mutum yake buɗe bakin shi ya yi furci da wata kalma wanda a lokacin da yake faɗar wannan kalma la yulqi laha balan wato bai ma damu da ita ba ba ta da wata mahimmanci a wajen shi wannan kalma ɗin amma a dalilinta Allah subhanahu wa ta'ala ya shigar da shi aljanna saboda wannan kalma ɗin wato kalma ce wanda take yayi ta don Allah tabaraka wa ta'ala kuma za ta yadda da Allah subhanahu wa ta'ala an gane ku to shine an tambayi ma'aiki alaihi salatu wassalamu dangane da abin da ya shafi rukon jakai shin a cikin rukonsu akwai fadala ko babu fadala akwai lada ko babu lada manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace la a'lamu minha إلا هذه الآية الشاذة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره yace ni dai kan ban san wata aya ba wanda take magana akan fadalar rukun jakai in banda wannan ayar inda niyyar alkhairi ne mutum ya rike su to Allah subhanahu wa ta'ala wato ba zai bar wannan alkhairin nashi ya tafi haka nan ba sa ba halalan ba tare da wani sakamako ba to shine anan malam ya shigo mana da wato aya ta alkur'ani saboda ya ƙara bayyana maka cewa lalle dukkan wanda ya mutu baya haɗa bautar wani da Allah to fa huwa tahtal mashi'a saboda yana da kai wato abin da ake cewa wato fada ta la ilaha illallah duk wanda ya tabbatar da la ilaha illallah to duk wani laifi da zai aikata wannan laifin ba zai janyo mai dawwama a cikin wuta ba na'am wa yakhruju minha bi shafa'ati nabiyhi muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam man shafa'a lahu min ahli al-kaba'iri min ummati wato man shafa'a lahu wanda ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi mai ceto ya nema mai alhurma a wajen Allah subhanahu wa ta'ala, to ya khruju minha min ahalil kaba'iri daga cikin ma'abuta manya-manyan laifuffuka gunduma-gunduman laifuffuka, min ummatihi daga cikin al'ummar ma'aiki, to ya khruju minha yana fitowa daga cikin wuta bi shafa'atin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ceton ma'aiki alaihi salatu wa salamu wato dukkan wanda yake da babban laifi ne to ceto na ma'aiki alaihi salatu wa salamu yana tsamo su ga baki ɗayansu daga cikin wuta na wannan al'umma ɗin kamar yadda wato ya tabbata a cikin hadisi na anas ɗan malik hadisi mai tsawo wanda yana cikin sahihai wato a cikin ƙarshe-ƙarshen shi wanda a nan ne mahallu shahid ɗin ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ce ubangiji subhanahu wa ta'ala zai ce da shi in tsalik fa'akhriji minan nari man kana fi qalbihi mithqala habbatin aw mithqala habbata khar- ha- mithqala habbati khardalin min al-iman yace fa azhabu fa ukhriju minha man kana fi qalbihi mithqala habbati khardalin ثم أعود فأحمده بتلك المحامد فيقول يا مح... فأخر ساجدا فأحمده بتلك المحامد فيقول يا محمد ارفع رأسك وصل توضع واشفع تشفع نعم فأقول يا ربي نعم أمتي أمتي فيقول يا محمد انطلق فأخرج منها من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال حبة خردل من إيمان على فأنطلق فأخرج منها فأعود ثم أعود فأحمده بتلك المحامد فيقول يا محمد ارفع رأسك إلخ فيقول يا رب إذن لي في من قال لا إله إلا الله إذن لي في من قال لا إله إلا الله فيقول الله تبارك وتعالى وعزتي وجلالي وعظمتي وكبريائي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله حتى ما يبقى في النار إلا من حبسه القرآن ووجب عليه الخلود wato Allah subhanahu wa ta'ala a zuwan ma'aiki alaihi salatu wassalamu na hudu bayan ya gama wasa Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala zai ce ya Muhammad roƙi abin da kake so za a baka shi nemi alhurma za a yi maka ita ce ya ubangiji ka yi min izini in je ni in ceci dukkan wanda ya ce la ilaha illallah نعم wato duk wanda ya tabbatar da kalmar shahada a nan duniya to duk laifin da ya aikata kamun izini in je in cece shi Allah ta'ala zai ce ina rantsuwa da izzata da azamata da kibriya'i da jalali ya ce lalle ne zan fitar daga cikin wuta dukkan wanda ya ce la ilaha illallah face dai wanda alkur'ani wato shi ya taka mushi burki ya ce ba za a fitar da shi ba wato duk wanda ya mutu yana shirka shine wanda alkur'ani ya taka mai burki ya ce ba zai huta ba to wannan koda ya ce la ilaha illallahu duba da cewa la ilaha illallahun tashi ba ta gaskiya ba ce to allah ta'ala ba zai fitar da shi daga cikin wutan nan ba نعم to akwai ceto wanda mala'ikai za su yi annabawa su yi ceto muminai su yi ceto daga ƙarshe aljabbaru subhanahu wa ta'ala ce baƙi ya shafa'a ce yanzu kuma ni kam na rage in yi ceto kowa ya gama nashi sauran nawa eh to waɗansu za su shiga cikin ceton mala'ikai ne waɗansu cikin ceton annabawa waɗansu za su shiga cikin ceton muminai 'yan uwansu waɗansu kuma za su shiga cikin ceton Allah subhanahu wa ta'ala eh mataki na ƙarshe kenan to duk wanda Allah subhanahu wa ta'ala bai cece shi ba to fa ina ga ba wani wanda zai cece shi Mm, saboda laifin yayi yawa to muka ce ahlul kaba'ir a karatu wanda ya gabata wato mun bada bahatsi akan aje a samo mana wato mahiyal kabira wa mahiyar saghira ina fatan dai kowa ya zo shi da takardu a ciki na abin da ya shafi haddul kabira da haddul sagira na'am na'am na'am na'am barakallahu fik masha Allah alhamdulillah alfarqu baina ar-rasuli wan nabi Mm, an yi kokari alhamdulillah Ah, wato idan aka ce alkabira da asagira bambancin su a shamsuddin ibn al-qayyim wato cikin littafinsa adda'u waddawa littafin da ya fi shahara da aljawabul kafi liman sa'ala anid dawa'i shafi wato ya yi babi wajen safaha ta ɗari biyu da wani abu akan abin da ya shafi wato minar zunubi kaba'ir wa sagha'ir to wanda a ciki kuma ya kawo dalilai a ayoyi na alkur'ani da dalilai a sunna ta ma'aiki alaihi salatu wassalamu wanda suke tabbatar da cewa laifuffuka kashi biyu ne akwai kaba'ir akwai sagha'ir kaba'ir Allah subhanahu wa ta'ala ce in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima Allah ya ce alladina yajtanibuna kaba'iral ithmi wal fawahisha illa lamam da waɗansu daga cikin ayoyi na alƙur'ani sannan kuma a hadisai na ma'aiki alaihi salatu wassalamu ma'aiki alaihi salatu wassalamu yana faɗin fada'il na abin da ya shafi sallar juma'a ce aljuma'atu ila aljuma'ati kaffaratun lima bainahuma idajtunibatil kaba'ir wa ramadanu ila ramadan kaffaratun lima bainahuma idajtunibatil kaba'ir yace to alakal laifuffuka da bayi suke aikatawa tsakankanin su da wato ayyuka na gargaru da suke aikatawa wato irin alaka ce ta magani da rashin lafiya an gane ku idan ya zamanto aiki na gari da bawa ya aikata imma ya zamanto aikin nan da ya aikata baya da karfin da zai iya tunkuɗewa wato aiki wanda yake na ashe da bawa ya aikata to wannan sai ya zamanto kaman wato baka da lafiya ne a ce ka sha fara guda ɗaya safiya da mareci kuma in ka zo saboda ƙanƙanta sai ka raka shan rabi-rabi a ga wannan rabin ba za ta tunkuɗe maka wannan cuta ba an gane ku? ya ce ko kuma ya zamanto wannan laifin da kake da wato aikin da ka aikata na gari zai yi mukawama da shi zai iya yin kokowa da shi ya tunkuɗe shi sannan kuma na uku ko ya zamanto wato laifin da ka aikata aikin da ka aikata na gari yanzu ya fi ƙarfin shi to in ya tunkuɗe wannan sahira ɗin zai iya yiwa ya tafi shiga kabira ya tunkuɗe wata kabira an gane ko to ya ce malamai sun yi saɓani a cikin abin da ake cewa alkabira da asagira ya kawo maganganu na sahabbai irin fatawa ta su abdullahi dan abbas irin fatawa ta su abdullahi dan mas'ud irin su fatawa ta abdullahi dan umar da makamantansu amma duba da cewa dai yanzu ba wanda ya kokari ciki za mu kawo wato haddi ɗaya ga baki ɗaya wanda za a tafi da shi tunda ba wanda ya zo da kowane ta'arifi akwai ta'arifat da dama akan abin da ya shafi haddu saghira wal kabira wanda wannan kuma dole ne idan ana karatu wani lokacin sai ana tambaya a kansu idan aka ce alkabira wato shine kullu zambin wurina bi wa'idin au haddin au la'anin au ghadabin wato dukkan laifin da ƙarshen shi Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wato ya yi bayani akan narko na azaba a kan shi ce walahum azabun alimun to wannan babban laifi ne wannan dukkan laifin da a ƙarshe da aka zo aka ce to wanda yi wannan laifi din za a mai haddi a nan duniya za a mai haddi na bulala kaza bulala tamanin ko bulala ɗari shan giya ne yin ƙazafi ne zina ce da makamantansu wannan luwaɗi da makamantansu wannan shi ma kabira ne saboda ƙurina bi haddin aula anatin ko kuma tsinuwa dukkan wanda ya aikata kaza to Allah subhanahu wata'ala ya la'ance shi mai aikata kaza ma'aiki alaihi salatu wassalam ya la'ance shi irin abin da ya shafi wato mace ta saka mash a kanta wannan kabira ce min alkaba'ir saboda ma'aiki alaihi salatu wassalam wato ya la'ance ta kuma Allah subhanahu wata'ala shi ma ya la'ance ta an gane ko sannan kuma ko kuma wato laifin da zai zo shi amma a haɗa shi da fushi na Allah subhanahu wa ta'ala daga ƙarshe a ce masu aikata irin wannan aikin wa ghadiban lahu alaihim Allah subhanahu wa ta'ala ya yi fushi da su to dukkan laifin da ga ya zo shi da wato fushi na Allah subhanahu wa ta'ala a haɗa da shi to wannan laifi ne babba kabira ce Allah subhanahu wa ta'ala wato ya yi bayani akan a gurare da yawa akan wato malla anahullahu wa ghadiba alaihi wa ja'ala minhum al-qiradata wal khanazira wa abada taghut ulaika sharrun makanan wa adallu an sawa'is sabil wato abin da ya shafi ka siffanta Allah subhanahu wa ta'ala da abin da bai siffanta kanshi da shi ba wato wannan kabira ce daga cikin kabayar an gane ko ko ka wato ka baiwa Allah subhanahu wa ta'ala wato wata mummunar ma'ana ga ma'anar da ya siffanta kanshi wanda ita ma kabira ce daga cikin kaba'ir hakanan kashewa mumini kabira ce daga cikin kaba'ir shine Allah subhanahu wata'ala ya faɗa a cikin suratun nisa'i ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له azaban azima an gane ku to waɗannan dukkaninsu ana ce da su kabira dukkan laifin kullu zambin urina bi wa'idin aw haddin aw la'anin aw ghadabin fa huwa kabira to kullu zambin lam yuqtaran bidhalika fa huwa sagira an gane ku dukkan laifin da za a koro shi a ce kaza laifi ne amma ba a ce ba ga wato ga azabar da za a yi wa wani wanda ya aikata kaza ga azaba dan mutum ya yi zagi ba za ka ce ga wani haddi wanda shari'a ta musulunci ta tanada ba wanda za a mishi ba za ka ce ba ga wato dai za a ladabtar da shi to dukkan laifin da ya zamanto babu haddi a kan shi sai dai ladabtarwa wato wannan shine ake ce da shi sagira to Allah subhanahu wa ta'ala yana kankare wa mutum a dalilin wato nisantar shi dai ga manya-manyan laifuffuka irin mutum ya zauna a kan titi ya ce shi ya ba idan shi haƙi wannan matar ta zo ya huce ya kallace ta wannan ta zo ta huce ya ɗaga kan shi ya kallace ta wannan ta zo ta yaɗa kan shi ya kallace ta wannan duka wato laifi ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala yana iya gafarta shi saboda manya-manyan laifuffuka da bawa ya nisanta kamar yadda Allah ya ce wallazi ne ta nibu na ka ba'ir al'itsim wal fawahisha wa idza ma ghadibuhum yaghfiruna allazi ne ta nibu na ka ba'ir al'itsim wal fawahisha illa lamam hadisin Abu Huraira wanda yana cikin sahihaini da Allah yake cewa ijtanibu sab'al mubiqat qalu wa ma hunna ya rasulullah qala ash-shirku billahi was-sihru wa qatlun nafsi wa aklu malil yatimi wa akalu riba wa qadhful musanatil mu'minatil ghafilat wa tawalli yawm az-zahf an gane ko wato waɗannan sune abin da za a kiyaye na haddin abin da ya shafi wato alkabira da asirira sai a yi kokari a rike kuma a gaban aka yi tambaya kala faɗa kwatami na'am فأن الله سبحانه قد خلق الجنة فأعدها دار خلود لأوليائه وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه الكريم Malam ya ce wa annallaha subhanahu qad khalaqal janna wato yana daga cikin abin da yake wajibi ne mu kudurce shi haƙiƙa Ubangiji tsarkakakken sarki ƙada halaƙar jannata haƙiƙa ya halitta aljanna. Allah subhanahu wa ta'ala deja ya halitta aljanna fa'adda ha dara khuludin li'auliya'ihi. Allah subhanahu wa ta'ala ya tanade ta domin ta zamanto gida ce na dawwama ga masoyan shi ma'abuta yi mishi da'a a nan duniya a wato wannan shine ra'ayin wato malamai wato malamai na duniya ga baki daya sun tafi akan cewa aljanna akwai ta ba kamar yadda waɗansu ɗawa'if ba daga cikin ɗawa'if abdallin wato ba kamar yadda waɗansu ƙungiyoyi ba waɗanda suke da aƙidar cewa aljanna wanda za mu shige ta wato a gaba ma za a yi ta wato ra'ayi na jumhur shine aljanna Allah subhanahu wa ta'ala ya tanade ta kamar yadda wato ya tanadi gidan wuta saboda waɗanda suke tantirai a cikin bayansa wanda suke ƙin yi mai biyayya masu taurin kai to akwai gidan wuta da aka tanada akwai gidan aljanna da Allah ta'ala ya tanade shi wato saboda bayan shi masu kiyayewa dokokin shi an gane ko wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ardu has-samawati wal ardu uiddat lil muttaqina a shaykhul islam shamsuddin ibn al-qayyim wato cikin littafin sa hadil arwah ila biladil afrah a wato babi na farko a cikin wannan littafi wato ya yi shi ne domin ya tabbatar mana da cewa aljanna tana nan a yanzu haka an gane ko saboda ya tabbatar mana cewa aljanna tana nan a yanzu haka ya kawo dalilai na ayoyi na alkur'ani da kuma hadisai na ma'aiki alaihi salatu wassalamu wanda suke magana akan haka na an gane ko amma da ya je can albabu sabi wato sai ya kawo wato baban da yake magana dangane da waɗanda suke rai cewa aljanna da wuta a yanzu babu su ya kawo kuma dalilansu wanda ya ce wannan shubaha ce a babi na takwas kuma ya ba su amsarta an gane ko saboda wannan shine ka'ida ta ilimi in ka kore maganar wane ka ce babu ita to sai ka zo da dalilin da ya kore ta ba wai kawai don kana malami ba dan ka rubuta littafi kaza ka rubuta littafi kaza an yarda da kai a shari'a wani yayi magana shi kace babu ita to sai ka zo da abin da ya kore ta shine yayi babi na takwas kuma akan wato ruguza amsar wannan shubuhohin nasu baki daya shubaha ta farko da suka jefa shine ma'aiki alaihi salatu wassalamu Allah subhanahu wa ta'ala kamar da yake cikin alkur'ani ya ce kullu shay'in halikun illa wajahu suka ce to in dai har an tanade ta a yanzu akwai ta to ita ma tana daga cikin kullu aljanna tana daga cikin kullu kullu shay'in halikun wato dukkan komai zai ruguje ya hallaka gabaki dai in banda zaci na Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma na biyu a cikin aljanna akwai matan horo da ayin da makamantansu to a ƙur'ani Allah ta'ala ya ce kullu nafsin za'iqatul maut to don haka su ma in dai har akwai su a yanzu to za su ɗanɗana mutuwa kenan su ma mutuwa za su yi ba su bane wato dalili na gaba shine ma'aiki alayhi salatu wassalamu wato ya faɗa a cikin hadisi da suka haɗu da annabi ibrahim alaihi salatu wassalam daren da mazala sallama ya yi isra'i da aka yi isra'i da shi wato da suka haɗu da shi mala'ika a annabi ibrahim alaihi salatu wassalam ya ce ya muhammad a ƙari'i ummataka min salam wa akhbirhum annal jannata ɗayyibatu turba wa anna haqi'anun wa anna ghirasaha subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar annabi ibrahim yace ka baiwa wato ka ce ina gaishe da al'ummarka ka gaishe mun da al'ummarka kuma ka ba su labari cewa aljanna kasarta mai kyau ce kuma a yanzu fili ce eh wa anna haqi'anun yace a yanzu tana nan fili ce to suka ce ga annabi ibrahim annabin allah shi da kanshi ya tabbatar da cewa aljanna hili ce sannan kuma wa anna ghirasa ha subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar suka ce gashi nan ma'aiki alaihi salatu wassalamu kamar yadda yake cikin sayul bukhari hadisin wato Uthman dan Affan Allah ta'ala ya kare yadda da shi haka al-Imam Muslim ya kawo shi to man bana lillahi masjidan bana Allahu lahu baitan fil janna wanda ya gina masallaci dan Allah a duniya yana neman yardar Allah subhanahu wata'ala to shi kuma Allah subhanahu wata'ala zai gina mai gida a aljanna suka ce to abin da hal an riga an gama gina shi bayan da za a ce kuma idan mutum ya gina masallaci za a gina mai gida a aljanna da waɗansu dalilai wanda suka kawo amma ibn al-qayyim wato da ya tashi ba su amsa a cikin babi na takwas kuma daga ƙarshe wato akwai malaman da daga cikin malaman da malamai ne sosai a ɓangaren addini na musulunci akwai wanda suka tafi akan hakan ɗin a cikin tafsir ɗinsu an gane ko daga ƙarshe sai ce to abinda kuka faɗa cewa ba magana ba ce ta ku ta ku kaɗai a cikin malaman musulunci ma ko wanda suka yarda da shi ya ce wannan ko alama babu a malaman musulunci ba wanda ya tafi akan cewa aljanna da wuta yanzu babu su aljanna da wuta maujuda ta ne a yanzu maujuda ta ne ya ce inda kun yi da'awar cewa irin a ce gidanka da waɗansu gininuwa suna ciki a yanzu akwai su amma kuma saboda yanzu in ka zo ka nan da wata biyu wata uku in ya zama tolakum tana samu tana shigowa za ga kawar gidanka da tana kallon maka ce gabas za ka maida ta kawar gidanka tana kallon arewa ka ce musu za ka dawo da ita an gane ko canje-canje ka ce za ka ƙara ɗaki a nan wannan gurin saboda ya buƙaci ka za ka mai shibka saboda ya buƙaci ka za ka mai shibka wannan shine in ko ka ce to wannan shine ba za a ja da ku ba akwai malaman musulunci wanda suka tafi akan wannan cewa a yanzu aljanna tana nan gine-gine ake a cikinta an yi kaza a cikin aljanna daga kana da masallaci kana da kaza kana da kaza wato kayi masallaci a nan duniya an gina maka a aljanna kayi kaza an maka kaza a aljanna ka ce subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar an dasa maka bishiya a cikin gidanka na aljanna ka faɗi kaza an maka kaza ka faɗi kaza an maka kaza ce wannan shine abin da wato malaman musulunci suka tafi a kai koda duk wani malami na tafsiri wanda ya yi magana akan wannan matsalar wato yana magana ne akan abin da ya shafi wato ƙarin yin gine-gine a cikinta ba wai sai a gobe kiyama ba ne suka ce to ai kai wannan ba gurin da ya tattauna ba ne amma idan ko koma can wallahi za ku sha mamaki tun daga albabul awwal zuwa babe na takwas da kuma hujaj da siyaƙi da komai in kuka je za ku koma can za ku sha shi littafi ne mai kyau kuma larabcin shi baya da wahala na'am wato haƙiƙa Allah tsarkakakken sarki ya halitta aljanna sai ya tanade ta gida ce wanda yake na dawwama ga masoyan shi wa akramahum fiha bin nazari ila wajhil karim Allah subhanahu wa ta'ala sai ya girmama wato bayinsa muminai a cikin aljanna bin nazari ila wajihil karim ta hanyar ba su damar kallo zuwa ga zatin shi wanda yake mai karamci wato Allah subhanahu wa ta'ala zai arzuta bayansa muminai a gobe kiyama wato za su gan shi ido da ido a fili ba wanda zai ce wato ga wani ya kare shi kamar yadda ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya faɗa a zancen ganin Allah subhanahu wa ta'ala a gobe kiyama wato wannan shine abin da jumhurin malamai suka tafi a kai sai waɗansu 'yan tsirari wanda suke ganin cewa Allah subhanahu wa ta'ala la yura fi duniya kazalika la yura fi al'akhira ana kama la yura fi duniya la yura fi al'akhira kamar yadda ba zai iya yiwuwa a ganshi a nan duniya ba to a lahira ma ba za a ganshi ba a al'imamu zamakshari cikin littafinsa al-kashaf wato tafsiri ne wato ya yi bayani akan ƙalalan tarani ya tsawaita magana sosai akan wato wannan cewa Allah subhanahu wa ta'ala ba za a gan shi ba saboda lance tufidun nafiya abadan an gane ko da waɗansu dalilai wanda ya kawo irin su latu dirikuhul absaru wa huwa yudrikul absara wa huwa al-latiful khabir da kuma waɗansu tawili da yi wa wato fadar Allah ta'ala da yace wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira an gane ko to wujuhun yawma idin nadira waɗansu huskoki a gobe kiyama wato masu kyalkyali ne kuma ila rabbiha nadiratun wato masu dibi ne zuwa ga ubangijinsu wannan shine fassarar da jumhurul mufassirin min as-sahaba wa tabi'ina wa man ba'dahum suka yi wa wannan ayar na'am an gane ko to amma waɗansu daga cikin malaman tabi'ai akwai waɗanda suka fassara nazira da muntazira an gane ko wato mujahid ibn jabar ɗaya daga cikin ɗaliban abdullahi ɗan abbas allah ta'ala ya jikansa da rahama wato shi ya fassara ila rabbiha nazira da ila rabbiha muntazira wato suna jiran sakamako daga wajen ubangijinsu kyakkyawan sakamako kenan wujuhun yawma idin nadira waɗansu fuskokin a gobe kiyama masu kyalkyali ne ila rabbiha nadira wato suna jiran suna jiran zawar sakamako mai kyau daga wajen ubangijinsu wato haka ya fassara kuma mujahid babban malami ne a bangaren tafsiri saboda ɗaliban abdullahi dan abbas ne a bangaren tafsiri wato malaman makka gabaki ɗaya an fi wato samun maganar su a tafsiri sama da malaman madina sama da malaman kufa sama da malaman basra da makamantansu saboda abdullahi dan abbas wato ya zauna ne a makka to sai zamanto irin su mujahid irin su ikrima irin su malam qatada a wato irin su abdullahi ibn dinar irin su wa amr ibn dinar wato da makamantansu wanda za ga bangaren abin da ya shafi irin su haɗa wato bangaren abin da ya shafi tafsiri da aka ji a ce wannan kaza haka abdullahi dan abbas ya faɗa ko kuma haka ɗalibinsa mujahid ya faɗa ko kuma haka ɗalibinsa dawus ibn kaisan alemani ya faɗa ko haka ɗalibinsa a ikirma ya faɗa ko haka ɗalibinsa qatada ibn da'ama as-sadusi ya faɗa wato da makamantansu ne saboda bangaren tafsiri wato su suna da wannan sosai kamar yadda kowane bangare wato akwai kasar da tafi shahara da shi in bangaren hadisi ne da aiki da shi to ka tafi madina a in ka je madina ka je ka rijiyar hadisi an gane ko saboda a can ne wato duk sa abu huraira abin da ya shafi a tabi'ai su zuhuri a atba'u tabi'ina su al-imamu malik da sauransu anan ne suke so wannan ana ce da ita rijiyar hadisi saboda anan ne wato jijiyar take eh duk wani wanda ya bulbula wanda ya sha to daga nan zaka ji ya shayo ya kunkudo hadisin shi an gane ko da yawa eh ba za ce babu a bangaren malaman makka ba da malaman madina da da malaman kufa da malaman sara sai dai su cewa sunan wato idan aka hada shi da malaman madina wato sun fi yawa sama da malaman makka a bangaren da suke koyarwa saboda jikon anan yake dama an gane ko to ya tabbata wato wa akramahum fi habin nazari ila wajhil karim wato wannan shine aqida ta mutanen kirki Allah subhanahu wata'ala ya girmama bayin shi nagari a cikin aljanna ta hanyar samun damar gani zuwa ga zatin Allah subhanahu ta'ala wanda yake mai karamci ya tabbata a cikin sahihu muslim wato hadithin suhaib ar-rumi a yace ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace idza dakhala ahlul jannati al-janna yaqulu Allah ta'ala lahum turiduna shay'an azidukum فيقولون يا ربنا ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار قال فيكشف الله الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم سبحانه وتعالى ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للذين أحسنوا الحسنى wa ziyada wato ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ce idan 'yan aljanna suka shiga aljanna kowa ya kama gurin shi ya zauna wato ana jiran a tada ta to Allah subhanahu wa ta'ala zai shi da ya ce ya ku 'yan aljanna akwai abin da kuke so a ƙara bugu za su ce ya ubangiji da muka zo mu daga duniya baƙaƙe ne mu amma ka maida kusakunanmu da jikinmu fariƙal sannan kuma ka shigar da mu gidanka na ni'ima sannan kuma ka tserar da mu da gidanka na azaba ai wannan ya isa a lokacin na Allah subhanahu wa ta'ala sai ya sha makance sai ya yaye shamakin da yake tsakankanin shi da su manzo Allah ce ba a baiwa 'yan aljanna wani abu ba wanda shine mafi soyuwa zuwa gare su sama da samun ganin Allah subhanahu wa ta'ala an gane ku sai ya karanta wannan ayar lilladina ahsanul husna wa ziyada wato az-ziyada sai ya fassara ta da shine an-nazaru ila wajhihil karim sannan kuma wato fadar Allah ta'ala da yace kalla innahum an rabbihim yawma idhil lamahjubun yana magana akan kafirai yace su za a sha makance su ga barin ganin ubangijinsu to inda mumine ba za su gansu ba ai fi zikri lamahjubuna ba fa'ida ciki na'am
وهي التي أهبط منها آدم نبيه وخليفته إلى أرضه بما تركاجي.
سبق في سابق علمه malam ya ce wahiyar lati a haɓaɓa minha adam to aljannar da allah subhanahu wa ta'ala zai shigar da bayan shi muminai wato ita ce aljannar da ya saukar da annaba adam daga cikinta a wannan shi ma akwai saɓani na malamai to amma malam saboda shi yana so ya kawo maka ne ƙaunar jumhur wato fatawar malamai da yawa wanda suka tafi akan wannan matsalar wato shi ma ibn al-qayyim cikin littafin hadil arwah din wato yayi bayani akan hakanan din a a babu na uku abin da ya tattauna akan shi kenan wato idan ka je ka a farko farkon nan zaka yi ta shan dadi kaman kana cikin aljanna zaka ji ya kawo dalilo wannan ka dai dariya ka ce alhamdulillah ka samu dalili mai karfi kawo da karshe ya kawo maka dalilo wani sai ka ce a'a kuma duka ayoyi da qur'ani ne sai hadisai da zai dan kawo maka ka ce "Ah, wannan ayar ba ku kamar mun taba jin ta ba ka ce haka take dauke da ma'anan nan kuma an gane to haka da ba wato dalilai suke in aka kawo maka wani malami ya kawo maka dalilin shi sai ka ji kawai gabaki ɗaya ka nutsu amma ya ka tashi yi mishi warwara sai ya ga ɗaya bayan ɗaya dalilan nashi an tayar maka da su kuma gabaki ɗaya lokaci kabbara an gane ko to a can akwai malaman da suke ganin cewa aljannar da insha Allahu ta'ala za mu shige ta wato ba ita ba ce aljannar da Allah subhanahu wa ta'ala ya fitar da annabi Adam daga cikinta saboda aljannar da Allah subhanahu wa ta'ala ya fitar da annabi Adam daga cikinta Allah subhanahu wa ta'ala wato ya fitar da shi daga ciki ita kuma wannan aljannar da insha Allahu za mu shige ta wato Allah ya ce duk wanda ya shige ta zai dawoma a cikin an gane ko ba zai fita ba to ga annabi adam ya fita inda a ce ta wanda annabi adam ce ya fita daga cikin da za mu shiga wato suka ce ai da abin akwai tufka da warware a ciki ya ya tabbatar a qur'ani babu huta ga wanda ya shiga kuma ga annabi adam an furtumo shi an gane to waɗansu suka ce a tun da shi annabi adam a lokacin da aka tafi ya nemi alhurma a wajen allah aka mut- a a yi a gama hisabi mu shiga aljanna annabi adam ya ce wa hal akhrajakum min ha illa khati'atu abikum me ya fitar da ku daga aljanna ne da kuskuren baban naku so kuke kuje kuma a ce a ce in ka san zaka yi kuskure wannan in ka san zaka nema musu alhurma me yasa ka aikata abin da za a fitar da ku daga cikin ta an gane ko to wannan dai malamai sun yi sabani da yawa a kai amma zance mafi inganci shine zancen da malamin ya tabbatar saboda jumhurin malaman ahlus sunna akai haka suke an gane ko Ah, wahiyar lati a haɓaɓa minha adama nabiyahu wato ita ce aljannar da Allah subhanahu wa ta'ala ya sariyar da annaba adam alaihi salatu wassalamu daga cikinta nabiyahu annabinsa wa khalifatahu ila ardihi sannan kuma wanda shi annabi adam alaihi salatu wassalamu ya zamanto wato yana ɗaya daga cikin wanda za su maye ƙasa za su ɗan jagoranci gudanar da waɗansu al'amurra a saman doron duniya kafin wani ya zo ya maye shi ila arzihi shine zuwa ƙasar shi shine waɗansu daga cikin malamai suka ce ka fassara wa khalifatahu ka ce annabi adam halifar Allah ne wannan bai yi ba an gane ko suka ce saboda alqur'ani yufassiru ba'dahu ba'dan wato da Allah ya ce wa iz qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifatan wato ni zan sanya khalifa a cikin ƙasa ba yana nufin wanda zai mai shewa cikin gudanar da al'amurra a wato yana nufin wanda zai jagoranci al'amarin kafin Allah ta'ala hallo ya kawo ni wanda zai jagorance shi ya maye gurbin shi an gane ko saboda al-khalifa shine Allah da kanshi Allahumma anta sahibu fi safar wal khalifatu fil ahl kamar yadda ma'aiki alaihi salatu wassalam ya faɗa a cikin wato sayu muslim da waɗansu daga cikin hadisai da waɗansu daga cikin littattafai sannan kuma Allah ta'ala ce wa huwa allazi ja'alakum khala'ifal ard wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajatin liyabluwakum fi ma ataku wato Allah ta'ala shine wanda ya sanya ku khalifofi a saman ƙasa wato waɗansu su mutu waɗansu maye gurbinsu waɗansu mutu waɗansu maye gurbinsu waɗansu mutu waɗansu taso su maye gurbinsu wato wannan shine abin da yake nufi haka waɗansu daga cikin malamai suka faɗa suka ce dan khalifata hudin nan ka ce halifan Allah subhanahu wata'ala a kan ƙasa to ai Allah ta'ala shi shine yake wato kula da lamarin bawansa yana zaune a cikin gari ko bayana na juma sabaka ko bima sabaka fi sabiqi ilmihi wato saboda abin da ya riga ya gabata wato a magabacin sani na Allah subhanahu wata'ala a cikin sani na Allah tabaraka wata'ala wanda ya riga ya gabata cewa annabi Adam zai fito daga cikin aljanna kuma a dan duniya in ya zo shi duniya wato za a samu bayi za su tarwatse gida biyu waɗansu mutanen kirki waɗansu kuma mutanen banza a cikin wannan mutanen kirkin Allah subhanahu wata'ala ya shirya musu gida a aljanna wanda za su more su ji daɗi mutanen banzan nan ko a kwashe su a kai su gida na azaba don a ɗan lallasa su na'am وخلق النار فأعدها دار خلد لمن لمن كفر به وألحد في آياته وكتبه ورسله وجعلهم محجوبين عن رؤيته Malam ya ce wa khalaƙan nara sannan kuma yana daga cikin abin da yake wajibi ne akan mu mu ƙudurce shi. haƙiƙa Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci wuta, fa'adda ha dara huludin, Allah ta'ala ya tanadi gidan wuta ya zamanto gida ne na dawwama, liman kafar bihi ga dukkan wanda ya kafirce da Allah, dukkan wanda bai gaskata da kaɗaitakar Ubangiji ba, bai gaskata ba, da littafin da Allah ta'ala ya saukar da shi ga annabinsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sannan kuma bai gaskata ba ga shi wanda aka saukar da littafin a kan shi shine annabi Muhammad wato dukkan wanda ya zamanto a cikin lamarin shi akwai ruha-ruha akwai wato saddabaru bai gaskata da ɗaya daga cikin waɗannan ba to Allah subhanahu wata'ala ya tanadi wuta domin ya shige ta wannan mutumin ya dawwama a cikinta saboda kafircewar shi da yabi wa alhadafi ayatihi an gane ko liman kafara bihi ga wanda ya kafirce ga Allah subhanahu wa ta'ala wa alhada wato kuma ya karkace alhada ma'ana mala shi yasa aka ambaci alhadu da rami ne wanda ake yin shi idan aka yi uwa diyar ake yin ta a gefe ɗaya a ɗan karkace kal a yi ta a tsakiya shine ake ce da shi allahadu an gane ko wato ya karkace fi ayatihi a cikin wato fassara ayoyin shi na alkur'ani wato za ga wani kawai ya ji tuwo ya ƙoshi yana ɗan jin larabcin shi kaɗan kaɗa ko wata aya ta alkur'ani ya bata wata ma'ana ya ce to ai wannan mu'asira ce abinda take nufi kaza malaman da suka bata ma'ana kaza suka bata ma'ana kaza saboda wato kansu bai waye bane su ga wannan zamanin namu bane da sun ga wannan zamanin namu da ma'anar da za su bata wannan tawanci baya da magabaci ɗaya ma lam yasbiquhu sabiqun fi hadha ba wani malami da ya gabace shi a cikin wannan tafsirin da yi wa wannan ayar amma kuma so yake kuma ya samu mabiya wannan shine alhada wato ya karkace a cikin ayoyi na Allah subhanahu wata'ala ko kuma alhada wato mutumin da ya bauɗe ya kauce fi ayatihi wato cikin musan ayoyi na Allah subhanahu wata'ala alkauniyya aw shar'iyya wato ayoyi na Allah ta'ala wanda suke alkauniyya sama ƙasa rana wata da makamantansu waɗannan dukansu wato ayoyi ne na Allah alkauniyya ayoyi na Allah a shar'iyya irin ayoyi na alkur'ani an gane ko wato ya karkace a cikinsu kowanne in ya tashi zai yi magana baya magana mai kyau a wannan bangaren wa kutubihi sannan kuma wato ya bauɗe cikin littattafai na Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda waɗansu daga cikin wato mu'tazilawa wato suka bauɗe suka karkace suka wato ja share ɗaya game da abin da ya shafi ayoyi na Allah da kuma littattafai na Allah subhanahu wa ta'ala ursulihi da kuma waɗanda suka bauɗe suka karkace ga barin ɗa'a ga manzanni na Allah subhanahu wa ta'ala waja'alahum mahjubina an ru'yati Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya waɗannan kafirai zamanto mahjubina halin kasancewarsu ababen sha makancewa ne an ru'yatihi ga barin gani na Allah subhanahu wataala a gobe kiyama wato za a saka katanga ta ƙarhe a kankaninsu da mahalicinsu bayan Allah na gari muminai suna ganin Allah subhanahu wataala to su kuma ba su da ikon da za su iya ganin Allah saboda an samu bambanci su waɗannan sun yi imani a nan duniya su kuma waɗancan ba su yi imani ba na'am وأن الله تبارك وتعالى يجيء يوم القيامة والملك صفا صفا بعرض الأمم أحسابها وعقوبتها وثوابها na'am malam yace kuma wajibi ne akan mu mu kudirce haƙiƙa Allah subhanahu wa ta'ala tabaraka wanda alkhairansa sun yawaita wa ta'ala wanda ya ɗaukaka daga dukkan tawaya to haƙiƙa Allah subhanahu wa ta'ala ya ji yawmal qiyamati yana zawwa ranar tashin alƙiyama wal malaku saffan saffan wato mala'ikai su ma suna zawwa su yi sahu sahu sahu bayan sahu kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin alƙur'ani waja a rabbuka wal malaku saffan saffan wato ubangijinka subhanahu wa ta'ala yana tsawa to wal malaku saffan saffan su kuma mala'ikai za su zo sun yi sahu sahu sahu ɗaya bayan ɗaya sahu ɗaya bayan ɗaya waɗansu daga cikin malamai suka ce wato ya ji'u da ja'a inda ya zuwa ga ubangiji ne to za a ƙaddara mai wani abu an gane ko malaman a sha'ira to suna ganin wa ja'a rabbuka ubangijinka zai zo shi mana intiqal ne min makani ila makani sai dai ka ce wa ja'a amru rabbika wato umarnin ubangijinka zai zo shi an gane ko irin wasu alal qaryata wasu al ahlal ahlal qaryati ne ba wasu alal qaryata bane an gane ko ka tambayi alƙarya ba ita ake so ka tambaya ba ka tambayi yan alƙarya wannan suka ce yana daga cikin abin da ake ce da shi a wato a a cikin alkur'ani akwai guraren da ake ce da su na manta yadda ake gaya musu a cikin ijazul qur'an an gane ko akwai ijazul qur'an wata wannan ce guda wanda ake wannan akan shi wannan ce guda wanda ake tattauna da akan ijazul qur'an ayoyin alqur'ani wanda akwai ijazun bi kaza ijazun bi kaza to wannan naman ce yadda ake gaya mishi amma insha Allah ta'ala a karatunmu na gaba idan na tuna zan zan faɗa muku insha Allah ta'ala na'am yawwa li ardil umam wato suna zauwa li ardil umam saboda bujurtowa al'ummu ga baki ɗayansu wato al'ummu tun daga wato mutanen annabi nuhu alaihi salatu wassalamu tun daga annabi adam har ya zuwa mutanen annabi nuhu mutanen annabi ludu annabi shu'aibu annabi salihu annabi musa annabi gasunan gabaki ɗayansu to za a bujurto su ga baki ɗaya a hoto ka tashi kaga wani ya shi ka tsawo ka daga kankace wata jugwa dan china ne a ce kai wannan baya daga cikin kungiyar kuma wa hisabiha sannan kuma wato saboda yi wa al'ummin nan hisabi ga baki ɗaya saboda hisabi wato shine a gama da wannan a gama da wannan a gama da wannan shikenan a gama komai kafin rana ta yi kuma a je kowa a huta in sha Allah mu yawan aljanna mu je mu yi kailula mu yi barcin rana a aljanna eh kamar yadda wato hadisi ya tabbatar wato a gabaki ɗaya hisabi za a yi shi ne a gwargwadon rabin yini gane ko duk jama'an nan da tashirundo na mutane za a gama da kowa yan wuta su tafi wuta yan aljanna su shiga aljanna yan aljanna a cikinta ma za su yi kailula yan wuta a cikinta za su yi kailula Allah ya ce summa inna marji'ahum la ila al-jahim innahum alfaw aba'ahum dallin fahum ala atharihim yuhra'un ashabul jannati yawma idhin khairun mustaqarran wa ahsanu naqila an gane ko wa uqubatiha sannan kuma wato saboda azabtar da wato al'ummar da ta saba wa Allah subhanahu wa ta'ala kuma ta saba wa annabin da Allah ta'ala ya turo shi zuwa gare ta. Wasawabiha da kuma ba ta sakamako ta hanyar shigar da ita aljanna da ba ta takardu a hannun dama da ya kenya ba kyauta tukwici wato ƙoƙarin da suka yi a nan duniya Allah subhanahu wa ta'ala ya karrama su ya girmama su a gaban jama'a gobe kiyama ta hanyar shigar da su aljanna. Na'am.
وتوضع الموازين لوزن أعمال العباد فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون malam ya ce wa tuda ulmawazin wato ana dora ana ajiyewa almawazin wato kayayyaki na au za a zo da skeli kayan au liwazni a amalin ibada saboda auna ayyuka na bayi ga baki da to wannan shi ma lakca ce wanda take mai zaman kanta wato akwai ayoyi na alkur'ani da hadisai na ma'aiki alaihi salatu wassalamu wanda suka tabbatar da cewa a aikin bawa shine ake aunawa aikin ne ake aunawa a dako alhassanat a dora a sikeli daya a sayi'at a sikeli daya akwai hadisan da suka nuna cewa ba alhassanat da asayi'at bane ake aunawa a'a bawon kanshi shine ake dora a sikeli shine ake dorawa a sikeli akwai hadisai da ayoyin da suke magana akan da bawan mai aikin da aikin nashi ne ake dorawa wanda kuma kowanne akwai da za a haɗa tsakankaninsu an gane ko to anan malam sai ya kawo saboda wannan wato da ulmawazini li wazini a amalil ibad saboda wannan shi ya fi shahara shi yasa ya kawo shi amma ba wai dan ba wata magana akan bangaren abin da ya shafi auna ayyukan bayi ba akwai wanda suke ganin cewa ayyukan ne kaɗai ake aunawa akwai wanda suke ganin mutunkin ne kaɗai ake aunawa saboda waɗansu dalilai akwai wanda suke ganin cewa mutunkin da ayyukan ne ake aunawa a jinjina su a ji da kyau an gane ku manzan Allah sallam a abdullahi dan mas'ud wata rana an ɗan yi wata an ɗan yi wata ra'ayi an ɗan yi wata iska kaɗan sai ɗan iska ta ɗan ɗaga shi kaɗan shine ya sama wata bishiya shine sabai da sa kwabirin shi suke dariya suke mamaki saboda dan siriri ne dama Allah ya ce wannan kwabirin nashi da kuke gani in aka saka shi a cikin sikeli lahuma asdalu fil mizan min jabal uhud ya ce ya fi dutsen uhud girma aka saka shi cikin sikeli eh kaga shine ya ce za dora now Allahu akbar now faman tsakulata mawazinuhu wato dukkan wanda kayan awon shi kyawawan ayyukan shi suka yi nauyi to fa'ula'ika humul muflihun wancanan kasu ne waɗanda suke masu rabauta daga wuta wanda za su tsira daga shiga wuta su rabauta da gidan aljanna an gane ko wato Allah subhanahu wa ta'ala ya sa muna daga cikinsu wani tauna sahaifahun bi a amalihim sannan kuma ana ba su wato takardaddukansu wato littattafansu wanda suka aikata na ayyukansu a rubuce a cikinta wato ana ba su takardunsu wanda a cikin wannan takardun nasu ayyukansu a rubuce suke gabaki daya faman utiya kitabahu bi yaminihi wato dukkan wanda aka bashi littafinsa da hannun shi na dama fa sawfa yuhasabu hisaban yasira da sannu za a yi mai hisabi hisabi wanda yake sauƙaƙe wa man utiya kitabahu wara a zaharihi fa ula'ika yaslauna sa'ira wato dukkan wanda aka bashi littafinsa a bayan bayan shi to wancanan kaso kuma wato da a babbaka su ne daga sa'ira za a shigar da su sa'ira ne an gane ko a duba da cewa lokaci yayi za mu takaita ana abin da muka yi daidai Allah subhanahu wataala ya ba mu lada a kai abin da muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik